مستبشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى باب الزوا- باب الزوائد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن أنبسة أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر ها تحويل وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال Abdullahi dan Abbas Allah ya su kala ya ce bitu lailatan wani dare na kwana inda maimunata wajen wato nana maimuna bintul haris ya haris khalati ya uwan mahaifiyata wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ha to wannan sanda kwana a wajen ta manzo Allah yana wajen tafi lailata a daren ta ne Ali sai ya ce shi wato shi Abdullahi shi Abdullahi bin Abbas yace faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi yusalli yana sallah min layl da cikin dare hukumtu shikenan ni ma sai na tashi an yi sali sai na tsaya a hagun ɗinsa ƙala sai shi abdullahi bin abbas ya ce fa akhadha bi zu'abati sai ya kama wato da zankon kaina wasu alani an yi mini ya dawo da ni ba su zankon kai ana yin sa ne da gashi wato kitso suke yi sai sai kitso ne sai zama kamar zango to shi ne zu'aba حدثنا عمرو بن حنبل حدثنا هشام اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بزعابتي او براسي kaga an samu an samu kwando wannan shi biz'abati wannan sai sai bira'asi ma'ana shi ba a kaza biz'abati shi wancan ba a kaza bira'asi kama kaina
باب القضاء حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره أن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء قال عبيد الله قلت وما القضاء فأشار لنا عبيد الله قال إذا خلق السبية وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناسيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال السبي قال عبيد الله وآوته فقال أما القصة والكفى للغلام فلا بأس بهما ولكن القذاء أن يترك بناسيته شعر وليس في سأر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن بن عبد الله بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب babul kazai ne kazai wanda da mu a nan kusan da a nan kasan ma ana yin sa sai ka ga yaro an- an aske masa gashi ne an bi dan wani haka shi ne kazau a aske wani guri wani guri a bashi amma yanzu zamani ma gashi ana yi sai ga samari sun aske nan da nan sun bar gashi a nan shi ma nau'i ne na ƙasar wannan da kuma an ji fa manzo Allah ya hana saboda haka duk mai yaro in ya ga yana ya kamata ya hana shi ya daina irin wannan abin da ake yi Eh, haka za ka ga an taltale nan an taltale nan sai kuma an tara gashi kuma a nan to manzo Allah ya hana أرسل محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره أن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يشي يجي واتشي واتنافع مولى عبد الله يشي ياجي عبد الله بن عمر الله يدرس ويقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzala sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa na ji ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana yana hani anil kazai irin wannan askin eh askin da can yara ya yana ganin su da shi to yanzu ko shine dai ya dawo irin wannan yanzu dai da ake yi duk a aske nan a aske habba sai a bar dan gashi to a nan to ba daidai ba ne ƙala ubaidullahi ubaidullahi ya ce kullu sai ce wa mal kazau me ya kazau na tambaye shi فأشار لنا سي إشارة فأشار لنا عبيد الله سي عبيد الله يمر إشارة قال يتي إذا خلق هو إذا خلق الصبي eh, idan yaro ya yi aski wata raka hahuna sha'aratan wa hahuna eh, wahuna kuma nan ma sai ya bar gashi a nan ya bar gashi nan kuma sai ya aske shi fa a sharar na ubaidullahi sai ubaidullahi ya yi mana nuni ila nasu ya tihi zuwa ga makwarkwadar kansa eh, wa janibai rasi da gyaffan kansa Eh, kila sai aka kila ne ubaidullahi sai aka sai ne ubaidullahi faljariyatu wal gulamu to me hukuncin wato karamar yarinya da kuma al gulamu karamin yaro kala sai shi ala adari ni ban san wannan ba dan a ruwaya bai zo da magana shi ba eh haka za kala haka nan yace asabiyu shi ne karamin yaro yace kala ubaydullah kala ubaydullah yace wa awudutuhu sai na kuma komawa masa fa kala sai shi amma al qusatu wal qafa lilgulami to la fala ba asa bihima kusa da kuma wana kusa mun yi babin sa musamman a can baya ta alkusa mun yi ba mun yi bayanin ta eh shine wato a aski a bagashi a wato tsakiya kan makwarkwadan kai ita makwarkwada ita ce baya eh ko kuma a ce ya bar a keya keya kuma ita ce kasa da makwarkwada makwarkwada tana sama da keya kasanta kuma shine wato keya eh to wannan kuma abin su gura fala ba su bi ma ba laifi da su walakin nal qaza'a sai dai ita qaza'u an yi tiraka binas yaji sharu to abin gashi binas yaji a bakon kudin su iya nan kawai gashin zai kasance walai su fi ra'asi gairu babu wani wannan gashin akan kansa waka zalika shaqu ra'asi haka nan ma wato tsaga kansa eh ma'ana tsaga gashin kansa tsakiya haza wa haza nan da nan in aka tsakiya sai ya aske nan aske nan sai kuma ya bar tsakiya shi aka biya
حدثنا ابراهيم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن المسنب بن عبد الله بن انس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عبد الله بن عمر يشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شام الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكزئ ya hana irin wannan aski
babu tadibin mar'ati zawjaha bi yadayha da sani ahmad bin muhammadin akhbarana abdullahi akhbarana yahya bin sa'id akhbarana abdurrahman bin al-qasim an abihi an aisha ta qalat dayyabtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi yadi lihurmihi wa dayyabtuhu bi minan qabla an yufida
babu tadibin mar'ati zawjaha bi yadayha babu sa mijinta turare da hannayenta حدثني احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يحيى بن سعيد اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم يا كربو daga an abi daga babansa an Aisha shi ko daga nan Aisha kanat nan Aisha tace tayyibtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi yadi na sawa manzala sallallahu alaihi wasallam tare da hannayena li hurmihi saboda zai yi harama zai harama da haji wadda yabtuhu haka nan na kuma sa masa zai turare biminan amina kabla an yi fila tun gabanin ya je ya dawa ku libaba
babu ɗibi fi ra'asi wal lihiyati hadathana ishaq bin nadhr bin nasr hadathana yahya bin adama hadathana isra'ilu an abi ishaq an abdurrahman bin al-aswad an abihi an aisha ta qalat كنت أديب النبي صلى الله عليه وسلم بأديب ما يجد حتى أجد حتى أجد وبيس الديب في رأسه ولهيته
باب الديب في رأس في الرأس باب سا تراري أكا ولهيته لكم تراري أجيم إيه أنا ساوا amma yawanci dai mutane suna ko kuma masu likitoci suna cewa yawan sa turare a gashi yana sa furfura yana mai da shi furfura in dai kana yawan sa turare a gashin ka to gashin zai koma fari hadisna ishaq ibn nasr hadisna yahya ibn adam hadisna isra'il an abi ishaq an abdurrahman ibn asud an abi an aisha ta kala dan aisha ta ce kuntu udayyibun nabiy sallallahu alaihi wasallama na kasance ina sa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare bi adiyabi ma yajidu da mafi daɗin turaren da wato yajidu yake samu hatta a jirgi mai hatta hadda hadda ni na sami ko kuma na rika ganin wa bi sabili kalkalin wato turare bira su yi a kansa wanda ya ci da gemanyansa
باب الامتشاد حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا دلع من هجر من في من هجر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يهك رأسه بالمدرا فقال لو علمت أنك تنظر لدأنت بها في عينك إنما جئل الإذن من قبل الأبصار باب الامتشاد باب wato taje kai حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي سعيد أن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا تعاون ممكن إطلع من هجر wato ya yi tsinkaye min hujirin daga wani wato wata kafar rami ya tsinkaye ya fi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hango wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukura su bil mitra yana wato tace kansa da wannan wato mitra abu ne da ake tace kai shi amma shi na karfe ne نعم ba na itace ba kamar yadda aka saba fa qala sai manzo Allah ya ce law alimtu annaka tanzuru da na san kai kana hango ni la da antu bi hafi ainaka da na soke ta da na soke idanuwan ku bi hada ta inna ma tu ila iznu kadai dai an sanya izini min ibal afsari daga katannun wato maganai ma'ana abubuwa da ake cewa ba a so ai an sa izinin ne ba a san ido ya gansu eh
باب ترجيل الحائض زوجها حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خائض حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله
babu tarjil ha'id da zauja babu wato sa targe shi na mai haida ga mijinta ta sa targe shi ta taji kansa na abdullahi bin yusuf akhbar na malik an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha radiyallahu anha qalat da na aisha Allah ya ta ce kuntu urajjul ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tace kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidin ni kuma ina haila حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة مثله misali irin wannan ne wato bambancin wato layin sanadin da ya canja na ruwayes
باب ترجيل باب الترجيل حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم من ما استدعى بترجله ووضوئه babu tarjili wa tayammuni babu wato yin tarjili wato wato na taje kai da kuma damaitawa cikin abubuwan da aka karka damaitawa حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة wato masruq ya karbo daga nan Aisha ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da na Aisha ta ce annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu tayammun da mai tawa yana kayantar da shi mastada a dukkan da ya samu iko bi tarajjulhi cikin taje kansa wa wuduhi da da wato alwalas in zai taje kansa ba sai ya fara da bangaren dama sannan sannan ya dawo hagu haka nan in zai yi alwala ma duk abin da yake da bibiyu sai ya fara da dama sannan ya dawo hagu to haka yake sallallahu alaihi wasallam باب ما يذكر في المسك حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا مأمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم السائم أريب عند الله من ريح المسك babu ma yuzkaru fil miski babu abin da ake faɗa a cikin shanin almiski turaren almiski haddathani abdullahi bin muhammad haddathana hisham akhbarna ma'mar an zuhri an ibn al-musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu ibn al-musayyib ya karbo daga abi hurairah Allah ya dade shi shi kuma abu hurairah ya karbo annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu amali ibn adama dukkan aikin dan adam lahu nasa ne illa sawma sai dai azumi fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi bihi ni ne zan saka masa da abin da yana azumin sa wala halufu fa misai wallahi wato warin bakin mai azumi adebu inda Allah shi yafi daɗi a wajen Allah min rihil miski daga turaren almiski shi turaren almiski a gurin laraba babu wanda ya fi shi eh in aka ce miski almisku a turare to kusan a gurin laraba an zo ƙarshe eh shi yasa wato wato wato duk abun za a kai matuƙa ake misaltawa da almiski
باب ما يستحب من الديب حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أديب النبي صلى الله عليه وسلم عند إهرامه بأطيب ما أجد
babu ma yusu habu babu abin da ake son na ɗibin daga turare حدثنا موسى حدثنا وحيب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة الله تتي كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إهرامه na kasance ina sawa annabi sallallahu alaihi wasallam turare inda ihrami lokacin da zai harama ma'ana in zai harama da haji ko da umra abin da ake so dama a yi kan a yi harama a yi irin su sa turare da sauransu ba sai an yi harama ba ta ce to in zai harama ni nake sa masa turare bi a biyadi da mafi kanshin ma a ji abin da nake da shi na turarruka
باب من لم يرد الديبة حدثنا أبو نعيم حدثنا أزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله Ina ji ba? To ba ba turba ne. Ba ba turba ne.
آه، ثمام- بن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الديبة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الديبة
Babu mallam ya- babu mallam ya rudda ɗiba, babu mutumin da bai raddin turare ba an bashi. Eh mana ya raddin su shine ya ce a baya bukata. Hadisuna Abu Nu'aymin, hadisuna Azratu bin Sabit al-Ansari. Qala hadisni Sumama ibn Abdullah an Anas radiyallahu anhu. Annahu kana la yaruddu ɗiba. Shi Sumama dan Abdullah ya karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi. shi ana annahu shi anas kana ya kasance la ya rubu ba baya mai da turaren an bashi Mm.
waza ama shi kuma anas din ya riya annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana la ya rubu ba eh baya baya mai da turaren an bashi kyautar turare to karba yake baya ce a'a baya so eh shi ne ai an ce akwai abubuwa guda biyar in an maka kyautar su to kakka kakka kakka mai da su ka- ka ce ba ka so in an maka ka karba shi ne wato wani malami ya wake su yake cewa ah, menene wa- wa- baitin nan ya wake su a wake ne dai akwai turare eh, akwai shimfiɗa تمر akwai dabino مصر eh,
لبن akwai nono eh العسل sai akwai zuma tamrun wadibu an asalin labnin wadib وديب Eh, tamrun tamrun wadibun labanin asalin wadib su ne guda biyar Eh, wato in an maka kyautar su to ba a son kai ka ce ba za ka karba ba wayannan guda biyar din an maka kyautar su ka karba eh saboda girmamawa ce na to da nama ko
shi da ke a to shi ne ba na shi da ke nan a ramma
ni kan baitin ne na wata liman ba kuwa ta ce baitin ba ko wannan wannan baitin ba ku haddace baitin ba ko?
da na haddace ni ma na manta Ni ma na baitin na manta باب الزريرة حدثنا عثمان بن الهيثم أم- أو محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن أروة سمع أروة والقاسم يخبراني أن عائشة قالت ليبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للهل والإهرام
Ba shakka baitin ma akwai lahamu a ciki.
تو نعم Akwai a ciki.
نعم وفي رواية ولا Eh, وترواية Ai wato abin da yake cewa a tamrun wa ɗibin lahamu tamrun firashin lahamun ديبو ɗibin labin wa ɗib أمم، Eh, akwai- wafi ina da alama ma shine na uku suna cewa eh shi asalin ne suke cewa fi ruwayatun wal asalu eh a wata ruwaya Na- eh, a ba wutar waya amma nama yana ciki shine Yana ma na uku eh eh, tamrun wa labanin tamrun wa labanin la- tamrun wa lahamin labanin dibin baiti ne malam ba ba- ba ku haddace baitin ba malam Ya- ya- ya kwanta
ai wannan baitin tun muna yara muka haddace Ƙwarai Tun- kuwa.
tun shi yana raye yake ta faransa ba ƙwarai ni a gun shi na fara jin ma baitin Eh, siwiɗi ne kamar ya waƙe su eh siwiɗi ne ya wage su ya waƙe su ne ni a gun shi na ji baitin ma na je na faɗa ƙwarai wani bako da ya yi a nan wani wani wannan tafidan tafidan gwandu oh na'am tafidan gwandu bandu na'am shi ne da ya zo sai shi ya sa aka sa masa shimfiɗa aka ɗauko buzu irin dai aka girmama girmamawa irin ta da Yeah.
inda da ga girmama a ɗauko buzu a sa maka ƙwarai kuwa
shi ne zai ce shi a gaban shi ba zai zauna a buzu ba sai shi ya ce a'a a sai ka zauna to a can kaduna suke haɗuwa wajen rigingimun taron kai taron nan Allah akbar, to sai ya zauna to shi ne shi ya ja baitin Allah akbar.
To abu ne an daɗe ba a yi shi ba sai ya tafi.
sai ya tafi Allah ya kai
amma ku duba mana da Allah abinci ko baitin yana da kyau eh sai a dan uwa ma su tsoro haddace shi gaskiya ne na'am babu Kaga?
zarirati yanja babu zarirati babu zarirati hadisna Usman ibn al-Haytham aw Muhammad aw Muhammad anhu an ibn Jurayj akhbarani Umar ibn Abdullah ibn Urwata eh sami'a Urwata wal Qasim wal Qasima yukubirana an Aisha ta kala na Aisha ta ce dayyabtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zarirata eh na sa wa manzon Allah turare wa manzon Allah turare da zarirata to shi zarirata din nan wa'yansu kayan turare ne ake haɗo shi amma daga hindu ake yin sa na'am shi ba ma na ƙasashen laraba ba ne in an duba cikin cikin kamar nan shi kirmani ya kawo ba wannan ma fatahul bari fatahul bari shi ma ya kawo ce huwa fatatu kasbin huwa fatatu kasbin ili yujahu bihi min al hindi Eh, daga hindu ake zuwa da shi in aka zo sai a ha- sai a haɗa shi kamar gutsatsarin itatukan turare ne sai ake haɗa turaren su shine zarirar su eh eh lil hill wal ihram wato wace ina ina yau mazana tare da shi wannan zarira fi hajjihi a lokacin fi hajjatul wada'i a hajjin bankwana lilhilli eh, lilhilli yayin da ya kuma ya tahalluli ba na ya sauke an ihram daga haram ya sauke harami Mm, eh, in ya shiga wal ihram da kuma lokacin da yake nufin zai shiga haramin mm, Eh, in za a sa haramin tun kan a shiga haramin ina yi masa mm, idan kuma ya tahalluli ya sauke haramin kuma shi ma ina masa mm.
Mm.
باب المتفلجات للحسن حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله لأن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمثات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا الأن من لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه
babul mutafallijat babun wato mutafallijai lil husni zawar ki al tafalluj shine wato mutumin da bai da wushiriya ya sa a keta masa wushiriya eh a rage hakora sai a fitar da ita ba Allah ne ya maka ba zuwa za ka kun masu gyara kawai sai su sa to mata yawanci suka je gurin gyaran jiki haka to su suke yin wannan eh to Allah ya la'anci masu yin wannan duk shine yake cewa hadisana Usman hadisana Jarir an Mansur an Ibrahim an alqawata qala alkamata ya ce an an alkamata daga alkamata to shi alkamata ala abdullahi ya ce abdullahi ya ce la'anallahu alwashimati Allah ya ya la'anci alwashimati masu yin shashawa wal mutanammisati da والمستوشمات ma eh والمستوشمات to to kaga ni ya ni ya mun takdimi da tahiri kenan نعم eh la'anallahu alwashimati إيه.
shi wancan mushashimati ba na gaba bane ko eh, sai- a nan ɗin ne sai ce wal mustaushimati wal sannan wal mutane mutanammisati ko?
eh wal to ni mutafalli bai kawo mun mustaushima amma a- a ruwaya gaba akwai shi eh akwai na Allah ya ya la'anci masu yin shashawa wal mutanammisati da su masu gyaran irin fuska masu musa mutanammisati su ne za ga suna su aske gira duk wani gashi na fuska sai su aske shi idan su tal tal tal tal har gira ma cire ta suke in suna so sai a zo sai a yi musu wata irin gira akwai wani wani irin abu da suke ma liƙa a gashin ido a gashin ido ƙwarai ya to duk Allah ya la'anci wannan jin mazala ko irin wannan ma sai a yanke sai a sai a aske shi sai a sai a yi musu wani daban amma ba wanda Allah ya tsiro da shi ba wasu kuma ma an aske shi haka ake burin fuskar sai ga fuskar tasu mata ne suke irin wannan to duk ba daidai bane wal mutafallijat da masu yin wato tsaga wushirya mata wanda suke zuwa ba su da wushirya su je a keta musu wushirya a ƙara musu faɗin harshen su eh, lil husni wai saboda su yi kyau almuta gayyara ta khalqallahi masu canja halitta Allah ta'ala ga yadda Allah ya yi su su kuma ba sa son su tsaya su zauna a yadda Allah ya yi su sai sai zan a canja musu wannan yadda Allah ya fi su to shine sai wato sai shi wato Abdullahi bin Abbas yake cewa mali eh me zai hana ni la al'anu man la'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa zan la'anci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi ba وهو في كتاب الله الهالي gashi Allah ya faɗa a cikin littafi yana ce mana wa ma atakum rasul fa khuzuhu da abinda manzo ya zo muku shi ku rike shi to tunda ko ya Allah ya ce mana da abinda manzo ya yi mu rika to shikenan tunda ya la'ance su to ni ma zan la'ance su tunda manzo Allah ya la'ance su Mm.
باب الوصل في الشعر حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان آم حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا بليح عن زيد بن أسلم عن أداء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواسلة والمستوسلة والواشمة والمستوشمة
To, babul wasul bishari, babin sadarwa a gashi. Wannan kusan yanzu kowa ya san wannan. Eh, kowa ya san wannan ba sai an ma ce za a yi bayanin su ba. Mata suke samun wani abu na daban. Kai yanzu har ta kai zuwa mahauta ake sai gezar doki, a gezar sha, sa, sai a- sai a sayi jelar sa, mata su sayi jelar sa, sai a zo sai a ƙara musu a gashin su. yadda Allah ya su ba su yarda da haka ba wayansu kuma rama ake tsaya ake jika ramar ake tira ta da rama ake ƙara gashi sai mu ta ƙara gashi sai a ga kamar wai gashin ta ne eh ba ta yarda da abin da Allah ya mata ba to wannan shi ma Allah ya la'anci masu yin wannan eh kuma da kabilu ne kawai suke yanzu har ya shigo cikin mutanen Ah, sosai kuwa.
yanzu ya shigo za ka sake حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه شيء حميد سمع معاوية بن أبي سفيان يجي معاوية بن أبي سفيان عام حجة شكرا لذو أيكن حج سيجيش على المنبر ينا كم منبري وهو يقول يا شيوا وناول قصة من شعر ya karauto wato wani yanki min na min sha'arin na wato na na gashi kanat biye da harasiyin ya zama gashin yana hannun wani wato mai gadin sa wani sojan sa sai karbo shi a hannun sa yake ce ina aina ulama uku ina wato malaman ku ma'ana abin da sai haka to me ya kawo gashi ba a jikin mutum bai kawo shi a hannun wani yana rike da shi kaga tun da gashi yana rike a hannun wani to wani abu za a yi da shi me ko za a yi da shi shine wannan sada gashi eh sai ki cewa aina ulama ku ina malaman ku suke ji muawiya yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanha yana hani an misal hazi da irin wannan abu wa yaqulu manzo Allah yana cewa inna ma halaka banu isra'ila kallu banu isra'ila banu isra'ila sun halaka ne hina ta haza hazihi nisa'uhum yayin da matansu suka riƙi irin wannan sadar da gashin eh وقال ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يقول حدثنا يونس بن محمد حدثنا قريش عن زيد بن أسلم عن أبي بن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن الله واصلة الله يا أنت من سادة دقاش ma'ana ba gashin da mata ga gashin da kuma ta ɗauko wani abu ta ƙara da gashin nata wai don a ce gashin ta yayi wato shi ne dai irin yanzu da hausa suke cewa a cuci maza ɗin nan da irin sa eh attachment eh wal mustawsilata da me neman ta je a yi mata da me yin da wacce aka je ta yin to duk Allah ya la'ance su wal washi mata da me yin shashawa wal mustawshi mata me yin shashawa wacce za a je ta zazzara da wacce ta je take neman a yi mata duk la'antattu ne Allah ya la'ance su حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن- بن يناك يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمأت شعرها فأرادوا أن يسلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأن الله الواسلة والمستوسلة تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال عمرو بن مرة يشي سميت الحسن بن مسلم ناشي حسن بن مسلم بن يناكن دان يناكن يحدث shi kuma yana zantarwa an safiyata daga na safiya binti shebata ya shebata ita kuma an aisha radiyallahu anha ita kuma ta karbo daga nan na aisha Allah ya da ita da na aisha ta ce inna jariyatan min al-ansari cewa akwai wata da wato yarinya daga wato mutanen madina ta saboda sai ta yi aure wa annaha to ita bayan ta yi auren mara da sai ta yi jinya wata ma'ada sha'aruwa sai gashin ta ya rika faduwa fa'aradu an yi shiruha sai suka yi nufin su zo su satan mata da gashi tana da gashi to rashin lafiyar ta sai su zubar da gashin sai suka so su samu wani abu su sadar da gashin da wani abu to ku sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu yi haka ya kake gani fa qala sai annabi ya ce la'anna Allahu alwasilata ita mai sadar da gashin Allah ya la'ance ta wal mustawsilata da mai neman a sadar da gashin ta ba a hubni ishaqa an abana bin salim an al-hasan an sabiyata an aisha ta aha حدثني أحمد بن المقدامي حدثنا فبيض بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها وزوجها يستحسني بها أفأ أفأ أفأسل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة حدثني احمد بن المقدام حدثنا ابو ذئب بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثني أمي أنا أسمع بنت أبي بكر رضي الله عنها إيه شي منصور بن عبد الرحمن يشي ما هي بياتا تازلت دني إيه ita ko ta karɓo daga nana asma'u binta abubakar ya sayi na abubakar radiyallahu anhu ma la da su anna imra'atun cewa wata mace ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce da manzo Allah inni an kahatu ibnati ni na aurar da yata summa shabat has shakwa sai rashin lafiya ya same ta fatamar raka ra'asuha to gashin kanta duk fatamar raka shikenan duk sai ya wato ya sakwarkwace eh wa zawjuha to shi kuma alhaji mijinta yastahsi ya to ma'ana yana kwatantar wacewa a gyara mata gashin bi hada ita matar afa asilu ra'asaha shin na sadar da kanta ya rasulullahi to fa sabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwasilata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai sadar da gashi wal mustawlis wal mustawlis mustawsilat da mai wanda take zuwa ta nemi a sadar mata da shi
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام وعن عن امرأته عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت لأن أسماء سيدنا أبو بكر تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم والواصلة والمستوصلة
حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن الله الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال نافع الوشم في اللثة حدثني محمد بن كاتب أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ندمي لأن الله الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال نافع ما الله يشي الوشم في اللسات wato yin wato shi shashawa wannan zanen a cikin mata da dadishi idan ka shiga wato kasashen su mali ƙwarai Senegal ba su toro su senegal da sauransu za ka ga dasashin suna duk baki ne to ba fa haka ya zo ba haka aka halice su ba bakin mai da shi ake baki wato zuwa suke allura ake samu da allura ake caccaka ake caccakawa to shi kenan har har sai sai duk inda take so mata haka za a yi mata haka za ka ga dasashin ina jin ko da yake ko ba kwa shiga kasashen faransa amma ko zuwa nan suka yi har yanzu na yi ai har yanzu suna yi har nan dadashin nan duk baki za ka ga baki kirin nan nan ciki nan gindin haƙora na
a wurin su kyau ne ai sun kyau ne yau ne ya rika haddasana sun adamu kyau ne amma ni azaban ma da ake sha wajen yin ta ban mamaki ai haƙuri suke.
yawanci da allura suke yi ya allura ne ya ta rika caccakawa bakin duk ya kumbura sai ta yi jinya fa
Mhm.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي إن النبي صلى الله عليه وسلم سوى سماه الزور يعني الواسلة في الشعر wannan ma mun sha duk suna adam masu na shugabatu duk suna awar wurin murrata sami fi sai mun sai musa yi bukala kadima ma'awatul madina ta akhira kadimatin kadima fa daba na fa ayatu kubatan min sharin qala ma kuntu ara ahadan yafalu hadha ghayra al-yahud ce ban ga wani yana aikata irin wannan ba yahudawa ba inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma uzura muzalla ya ambaci wannan zir ka san zir shine ka faɗi abin da ba haka yake ba eh to shikenan kayi abin da ba haka Allah ya yi ka ba kai ka kai wa Allah ƙarya yani alwasilata mai sadarwa bishara cikin gashin Alhamdulillah alhamdulillah fata salatu fata اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين